أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya hada mu a wannan yammaci na asabar a nan birni tilakoko da madaram karatu wanda muka saba da ranar litinin yanzu ya dawo ranar sudu yau muna sha tara ga watan rabi'u sani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda shine ya daidai da 16 ga watan 11 2019 muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gaman katar littafin da muke karantawa na hisnul muslim mana kariya ko kuma garkuwa ta musulmi muna cikin addu'a ta bayan an yi kiran sallah mun tsaya daidai inda mala yake cewa adda ta uku ko kuma bayani na uku shine idan mutum ya ƙara bil ladani duk abinda ladan yake faɗi shi ma yana faɗi har suka zo ƙarshe ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa da hula sharika lahu zuwa dana ta biyu wannan muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama نبيا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقول ذلك عقب التشهد سيتي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن كان الله لنا هدي كان هدي ينا هدي هكذا كرشي ويا داتي أبو نأوك شيني كي صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم شيني صلاة الإبراهيمية وعندما الله صلى الله عليه وسلم ya karantar akan halshen shi mai tsarki tsira da amurtala tabbata gare shi lokacin da Allah ya sauko da aya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi shikenan sahabbai sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun san yadda muke maka sallama to yaya zamu maka salati to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wadan lokaci sai ya ce musu sai ya ce musu qulu sai ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ana wanda ake cewa salatul ibrahimiyya wanda ita ce salatin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma sauran duka akwai tantama a ciki to hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama da yace sallu alayya sai mala yace sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu du'a'i mahjubun hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya wadda take imamu albani ya hassana ta ma'ana hassana hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wata addu'a kamar tana da wani hijabi tana da wani kariya amma da an ma annabi salati sai ta samu kofa sai ta wuce kina yana da kyau lokacin da za a yi wata addu'a ko za ma mamaci ne ko za ma wani yaro ne karami haka ko kuma wani mabukaci a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ake magana kamar cewa a yi salata annabi sha ɗaya wannan sha ɗayan shi ne kamar abu ana iya yin dubu ana yin dubu biyu ana iya yin goma ana iya yin biyu ana iya yin uku amma ka ce sha ɗaya za a yi kaɗai to shi ne baka da wani dalili amma dai an ce amma annabi salati in ka gada ma ka yi uku in ka gada ma ka yi takwas ka gada ma ka yi sha ɗayan in ka gada ma ka yi sha biyu ko sha uku ko ka yi dubu ma ko ka yi dubu biyu wanda duka yana ƙara wa mutum daraja da kuma adda da zai amma a ce sha ɗaya a tsaye da mutum a nan to shi ne babu wani dalilin da ya tsaye da sha ɗaya shi annabi cai a mashi salati akwai kuma wasila na ke tambaya ma manzo sallallahu alaihi wasallama summa sallu liyal wasilata wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran wa huttat anhu ashara qati'atin wa rufi'at lahu ashara darajat annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya muni salati guda daya to Allah zai mishi salati goma kuma za a kankare mishi zunuban shi guda goma kuma za a ɗaga mishi darajar shi guda goma yana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da muhimmancin gaske kenan haka kawai mutum ko da ba a da'a zakai ba ko baka bukatun komi a wajen Allah balle ma kana bukata kana zamne ko kana tahiya ko kana harkokinka kawai ka rika ma annabi salati to za ka samu salatin Allah goma ka samu kankare zunubi goma ka samu daraja ɗaukakar daraja guda goma yana abu ne wanda ke da muhimmanci sai na hudu ya ƙulu allahumma rabba hazi dawati tamma wasu qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ma'ana kenan ita ce addu'a ta hudu wanda ya kamata mutum yayi bayan ka bi mai kiran sallah yana Allahu akbar kan Allahu akbar wajen hayya ala salat la hawla wala quwwata illa billah an kuka kare kama annabi salati to yana da kyau mutum ya karanta wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila وبعثوا مقام محمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma la bayani cewa summa saluliyal wasilata annabi ne yayin magana cewa ku masu imani ku roka mini wasila ita ce wannan addu'a kamar ita kuma wani matsayi ne a gobe kiyama Allah zai ba wani daga cikin bawon shi to manzo sallallahu alaihi wasallama yake so ya zama shine kina idan muna mushi roko kullum muna roka mushi ita wannan wasila sallallahu alaihi wasallama sai samu wannan daraja qira'ati muhammadin alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman ko maqaman lillazi wa'atta maqaman mahmudan lillazi wa'atta annaka la tukhliful mi'ad kiran ne kamata mutum ya bayan kiran sallah ladani ya kare yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya da'u li nafsihi bainal azani wal iqama فإن الدعاء حينئذ لا يرد فإذا تبي مالك يوم cewa sai mutun ya roka ma kanshi addu'a kina idan ladan ya kare kahin liman yazo a fara sallah to yana da kyau mutun yayi addu'a nan idan mu kuma tabbacan baya akwai abubuwa da muka bayyana da cewa ana karba addu'a lokaci kaza lokaci kaza to tsakanin kiran sallah da tada ikama to wannan shi ma daga cikin wurare wanda ana karba addu'a kina Allah subhanahu wataala bai mai da addu'a idan mutum yayi a wannan lokacin to kuma dama yana daga cikin ladabi na du'a'i mutum ya kurari irin wannan lokuta bayan sallah tsakanin kiran sallah da iqama idan mutum yayi azumi lokacin da zai sha ruwa ko kuma mutum ya karanta Qur'ani bayan ya kare ko ranar arfa ko ga sanan dai wurare ko kuma mutum yayi biyayya ga iyayen shi ko wani abu ne wanda yake na aiki alheri bayan shi sai kai addu'a to wannan duka wurare ne ko kuma sa'ad da take bayan sallar la'asar a cikin ranar juma'a bayan sallar la'asar zuwa fadawar rana ko kuma lokacin asuba suhur kahin alfijiri na biyu wanda za a tada ya kama yayi wannan lokacin shi ma lokaci ne wanda idan mutum yana da Allah madaukakin sarki zai karfa mushi to kenan tsakanin ikama da tada tsakanin kiran sallar da tada ikama wajen karba addu'a du'a'ul istiftah kenan bayan lada ya kare kiran sallah kenan sai ikama to idan aka yi kabbara sallah addu'a da ake yi ta bude sallah du'a'ul istiftah lokacin da mutum ya ce Allahu akbar ko kuma idan liman ya ce Allahu akbar mamu su ma suka ce Allahu akbar to ga abin da ya kamata wannan addu'o'in da malai kawo su ne wasu masu tsawo wasu kuma gajejeru daga ciki Allahumma ba'id baini وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا أو اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل لي من الخطاياي اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد meron adar bayan mutum ya ce Allahu akbar ka hanya fara karanta suratul Fatiha idan limami ne in ma mu ne wa kenan liman koda yana karatu kai dole ka karanta wannan idan ka ce Allahu akbar wanda ka zo da malimai yana cikin karatu ko ya kare suratul Fatiha ma yana cikin karatun shi na sallah ba yayi ruku'i ba wanda kana gaugawa zaka iske sha'a kenan sai kana ya karanta ita wannan addu'a ta istifta ta bude sallah ta hanyar mutum ya suratul fatiha za mu sake karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد ma'anar addu'a tana da muhimmanci gaske sosai kamar mutum yana cewa ya Allah ka nisantar ni da zunubaina kamar nisan mahudar rana da mawadar yadda ke tsakanin kusan gabas da yamma kenan Allah ka sa yi zunubaina su zama to can nesa nesa ne Allahumma nadqini min khataaya Allah kuma ka wanke ni kamar yadda za a wanke farar riga idan ta shiga dauda kama yunqqa thawbul abyad min ad-damas اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد كان الله كمن wankin zinubai da ruwan sanyi da galas da kuma ruwa mana kenan wanki wanda yake wanki Allah ya wanke mutum da kuma gashi mutum cikin sallah ne yake kina bu yana da muhimmanci adda ta biyu subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wanda ita ce gajeruwa ita ce mafi yawa ake subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk idan mutum sai yi ta in yi so sai fara alhamdulillahi rabbil alamin adda ta uku yana cikin addu'o'i na bude sallah وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك kenan ita ma ta ce ta bude bude sallah wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك kenan ada tana da jawanib waɗanda suke manya-manya wajahatu wajihiya nan kamar mutum yana nuna ikhlas ga Allah subhanahu wataala ai akhlastu dini wa amali aikin da zan yi ya Allah da wannan sallar da zan yi ya Allah dan kai kadai zan yi shine mana wajhatu wajhi idan mutum yana tsarkake ibadar shi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ana minal mushrikin hanifan addinin annabi ibrahim shi ake ce ma hanifa mana shine bauta Allah shi kadai ko ba hada Allah da wani shi yasa sai a gaban sai ya ce wa ma ana minal mushrikin kenan sai ka ce ya Allah sallata da yankan da zan yi da rayuwar da zan yi da mutuwata da rayuwata gaba ɗaya ta Allah ce wanda bai da abokin tarayya shine qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kuma wa ana minal muslimina kaman kana na tama Allah ni ina cikin wanda suka mai kauya sai labbaika wa sa'adaik mara nan kaman mutum ya karba ma Allah ne madaukakin sarki labbaika idan mai kira ya kira sai kuma kai ka karba ladani ya kira kiran Allah ya ce as-salatu khairun kai ka zo to kamar ka ka karba ma Allah madaukakin sarki shine ma'ana labbaik yasa alhaji suke labbaik Allahumma labbaik ma'ana mutum ya karba ma Allah kiran da ya mishi na cewa ya zo yayi sallah to kuma ga ka ka zo wa sa'adaik wal khairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka kowane alheri gaba daya Allah a wajenka yake amma sharri ko ba wajenka yake ba wajenka yake ba kenan Allah ya ba mu labari a cikin Qur'an cewa ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer mafi an kaga mutun sharri yana samun shi to yana daga cikin aikin da yake shi amma ba wai Allah bane ya nufa ya zai nuface ka da sharri Allah ya halicce ka dan ya girmama ka ya karrama ka ya yi maka alheri to amma idan ka bauɗe ka karkace shikenan sai Allah ya barka sai ga shari yana samu Allah kare ba adda ta hudu Allahumma rabbi jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ard babu shi
eh
ah okay eh wai ina ga kamar tayi tsawo Allahumma antal maliku la ilaha illa ant kenan kamar kana cewa ya Allah kai ne sarki mai cikakken iko babu bauta da gaskiya sai an sai kai kuma kai ne ubangiji na anta rabbi wa ana abduka ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi zambi kuma na yi furuci da zunubi na kamar ka nuna ma Allah kai mai zunubi ne faghfir li ya Allah gafarta mini zunubi zunubai na jami'an gaba daya inna la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafara zunubai sai kai ubangiji madaukakin sarki wahdini li ahsan al akhlaq ya Allah ka cire da ni halaye masu kyau la yahdi li ahsan ya illa anta babu wanda zai dora mutum ya cire da shi hanya mai kyau musamman halaye sai Allah madaukakin sarki wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka kawar mini da mummunan hali la ya surifu anni sayyi'aha illa anta babu wanda zai kawan mini ya ture mini mummuna hali ya Allah sai kai labbaika wa sa'adai kina Allah na karba maka kuma wa sa'adai kamar nan is'adan ne ba da is'ad kamar misali jin daɗi bayan jin daɗi kiran da kama da ka amsa na Allah ranka yana so ba wai wani tursasa maka ba ko kuma dan ka ga ko baka sallah ko na a'a kiran ladani kaji Allah ne ya kira ka zo masallaci dan Allah ka zo labbaika wa sa'adai wal khairu kulluhu bi yadika alheri ya Allah duka hannunka yake wa sharru laysa ilaik kuma alheri ay sharri ba a dangana shi ba a gare ka yake ba ana bika wa ilaika ya Allah daga gare ka nake kuma gare ka zan koma kenan kamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma tabarakta wa ta'alait ya Allah albarkatunka sun yawaita kuma girmanka ya daukaka ta'alait astaghfiruka wa tubu ilayka ina neman gafaranka ya Allah ina kuma tuba zuwa gare ka shine yana da kyau mutum a ce irin dual istiftah kin ya harrace wannan da wancan wata rayi wannan wata rayi wannan tunda duka sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba wai a ce mutum sai ya yi ba gaba daya kamar yau kun kai wannan yau kai wancan yau kai wancan kuma kowace tana da fa'idoji yawa na hudu allahumma rabba jibra'il wa mika'ila wa israfila fatirar samawati wal ardi alimal ghaibi wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim wannan hadisi ne na Aisha radiyallahu ta'ala anha kenan nan kamar mutum yana roƙon Allah wanda shine ubangijin mala'ika jibril da mika'ila da israfil wannan mala'iku ne guda uku to aka ce duk lokacin da za a dangana mutum da wani abu wanda yake mai daraja ko babba to kuma ana ƙara mashi daraja ne amma a ce wannan wannan bakon sarki ne to kaga dole kowa zai girma shi a wannan mutumin aminin shugaban ƙasa ne ko kuma shugaban ƙasa ya aiko shi ko tare yake da shugaban ƙasa hada shi da aka da shugaban kasa ko bai da daraja a lokacin yayi daraja saboda darajar shugaban kasa to shi yasa Allah subhanahu wataala nan wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam ce rabbu rabba jibril wa mika'il wa israfil kuma wannan kaman a ce bawon Allah jibril bawon Allah da mika'il wa haka israfil kamar dukan su bayan Allah ne kamar kace abdullahi shine ma da eh sai ake fassara kamar yanzu misali jibril ko kuma jibra'il duka guda ne jibirkin nan kamar abu babba kamar wanda yake babba shine allah kuma shi kuma ilkin shine bawa kuma a ce bawan babba kenan bawan allah abdullahi da larabci allahumma rabba jibra'ila وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانا أداء تكما ميزتا يا الله كنم وبنجد جبرائيل ميكائيل إسرافيل makirkirin halittar sama da ƙasa shine fatir kamar shi yayi su da babu ba ya samu koyo bane ko kuma a ce ya gani a wajen wani alimul ghaibi wash shahada ya Allah wanda kasan abin da yake boye da abin da yake bayyane anta tahkumu bayna ibadika kake hukunci tsakanin bayinka ya Allah fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suke sabawa irin abubuwan da ake na sabani to Allah shi ke hukunci to kai kuma kamar kana roƙon Allah ihdini ya Allah ka shiryar da ni limaqtulfa fihi duk abin da ake sabani ya Allah ka shiryar da ni ni a cikin shi min alhaqqi bi iznika ya Allah da iznika ni ka nuna mini gaskiya abubuwa jawa na addini kuma sai a ce wani abu kaza bid'a ne abu kaza sunna ne abu kaza shirka ne abu kaza tauhidi ne abu kaza addini ne wani ya ce ba addini bane to wannan ummuti yana karanta wannan addini addu'a kamar yana cewa ya Allah sabanin da ake ni Allah ka nuna mini hanyar gaskiya sai in bi ta shine wana ihdini limaqtulfa fihi ya Allah ka shirye da ni irin sabanin da ake yi zuwa gaskiya bi izninka da izninka innaka tahdi ya Allah kai gaje shiryar man tasha wanda ka so ila siratal mustaqim ka kullum a sallah muna ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to addu'a ce mutum yake yi ya Allah shirye da shi kuma mutum kada ka lamunce mutum ya saki jiki dan yana ga shi shirye ne shi ya tsaya haka na dole sai kana addu'a kullum Allah ya tabbatar da kai manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in da yake yake yi mafi yawa musamman a sujada Allahumma ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik kaga ne shine manzo shi Allah ya koda addinin ka cokan gaba daya Qur'anin shi aka aiko da shi shine zai shirye da mutane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yake ya Allah ka tabbatar da ni saboda tana yawa mutum yayi talan lafiya sai ga mutum shedan ya ja shi yana kan hanya gaskiya yana kan addini sai ka rasa kaman ya ja tunanin shi to shiriya ce daga wajen ubangiji to kullum mutum sai ya rika ma Allah ya Allah kai ne mai juya zikata ya Allah ka tabbatar da zuciyata zuwa ga addini sallallahu alaihi wasallama kuma ya ba mu bayani a hadisi ingantacce cewa za ka samu mutum mumuni mai imani yana ta aikin ya aljanna sai ya zama to shi da aljanna zira'i a shaidan wuta ne sai aikin shi juya sai ya shiga aikin yan wuta sai shiga wuta Allah ya kare mu kuma sai ga wani yana saban Allah aikin yan wuta yake yana ta yi a shida aljanna ne shi sai ya zama to saura zira'i sai ya juya kadariyar shi sai ya shiga cikin yan aljanna mamakin mutane biya suna ganin shi yana aikin banza mutumin banza ne to shi ne sabai suka ce to yaya aiki to manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce imanu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ko kuma yamhu Allahu ma yasha'u wa yusabbitu wa indahu ilmul kitab cikin mashiya ubangiji subhanahu wataala yadda malamai suke bayani Allah yakan iya shahewa misali a ce wannan mutumin dan dan wuta ne amma kuma gashi yanzu yana aikin aljanna kenan can gaba aikin wutan zai zo to Allah subhanahu wataala yakan iya juya yana iya shahe wannan kadariya ya mamaye mishi da kadariya ta ya ci gaba da aikin aljanna dalilin wannan addu'a da yake to kaga shi yasa dole sai mutum ya rika ta Allah ka tabbatar da ni Allah ka tabbatar da ni akan wannan addini ba farko ba da kirki karshe shine mutum zai noma zai nema kyakkyawan karshe Allah ya sa mu daga cikin wanda za su rahota da gidan aljanna a da ta biyar ita ma ta bude sallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira kinan su uku والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا شما نسوه وسبحان الله بكرة واسيلا إتما سوه وسبحان الله بكرة واسيلا وسبحان الله بكرة واسيلا أعوذ بالله من الشيطان من نفحه ونفثه وهمزه kenan mutum wannan ita ma tana daga cikin addu'o'i na bude sallah kenan sai ka Allahu akbar kabira sau uku sai kai walhamdulillah shi ma sau uku sai kai wa subhanallahi bukuratan wasila shi ma sau uku sai ka ce a'udhu billahi minash shaitan min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi yana mutum ya samu ya nemi kariyar ubangiji subhanahu wataala Allahu akbar kabira kaman ai Allah ya girmama girma wanda yake na ƙarshe babu wani wanda za a ce girman shi zai kai na ubangiji subhanahu wataala kuma godiya ga Allah godiya mai yawa walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila tsarki a tsarkake ubangiji da duk wasu abubuwa na nakasa da tawaya sahiya da marace subhanallah ya Allah ina neman tsari a gare ka game da shaidani Allah ka kare ni da shi min nafsihi nafhihi nafihi kamar alkibar kamar girman kai shi ne mana nafihi shaidan yana sama mutum ya ji shi ba daidai ba yake da kowa don allah ya ba shi arziki ko mulki ko ilimi ko wani abin da ya kama da wannan sai ya rika mutane girman kai ba zai gaida su ba ba za su ci abinci tare ba ba za su yi mu'amala ba shi yanzu babba ne to mutum ya rika roƙo allah ya kare shi daga shaidan shaidan da yake sama mutane irin na girman kan shi kuma mazo salasal abin da ya ya karantar mutane duka guda ne kawai tsoron Allah ne yake bambance tsakanin wani da wani amma wajen girma da wajen daraja da ɗa da uba da mata waɗanda duka darajarsu a wajen Allah su wani wata'ala kawai tsoron Allah ne sai ga ɗa ya yi baba daraja ko kuma baba ya yi ko mata ta yi ɗa ko haka dai kowa daidai imanin shi daidai darajar shi to sai mutum ya riga tsoron ya riga roƙon Allah ya kare shi da girman kai ba ƙaramar cuta ba ce musamman mutum ya samu wanda suke ziga shi a kai ba ɗaya bane da mutum kai kaza gare ka kai kaza ne to shi kenan sai mutum ya ɗauki rawanin sa ya sama kan shi kamar da musa suke cewa girman kai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama Allah da kanshi hadisul qudsi ne Allah madaukakin sarki yace al-kibaru ridai faman naza'ani faqad azabtuhu duk wanda ya muni kamar Allah yake cewa madaukakin sarki wata siffa ce girman girma nashi ne Allah to duk wanda ya ma Allah jayayya to sai Allah ya karya shi sai Allah ya mushi azaba to sai mutum ya roki Allah madaukakin sarki ya kare shi daga girman kai shine min nafsihi wa nafsihi shi kuma shine eh waka ko kuma wake-wake irin wake-wake marasa amfani akwai abin da ake ce ma waƙe na larabci ko kuma mu biya idan an ce waka an muna kai mu mata bugu guda amma sun sha bamban kamar akwai a ce wannan kasida ce za a yi ko duka da harshen larabci ne a larabci a ce shi'ir kamar waƙe to shi waƙe shi karan kanshi bai da laihi inda babu wani kide-kide a ciki babu garaya babu gitar babu wani waye abubuwa na kiɗa to wannan babu laihi ana iya yin shi idan babu batsa a ciki kuma babu magana ta shirka idan ana ana iya yi a yaba wani gari ko a zabarar da mutanen gari akan son garinsu ko kuma wani abu dai wanda mutane za su ɗan ji kuzari na irin kalmomi wanda masu waƙe suke aiki da shi sai ga mutum abin ya birge shi yadda mawaƙi yake jera kalmomi na waƙa to wannan in dai babu batsa babu shirka ga Allah a ciki babu wani kide-kide da sauransu wannan shi ya halaka ne sallallahu alaihi wasallama an mushi a wancan lokaci amma yana zamantowa daga cikin fa'idodi na adabi na halshe ma ya zamanto na larabci ko kuma ya zamanto na hausa ko wani halshe daban wanda ya kama da wani to amma waƙe nafsihi shine waƙe na shaidan shaidan sai rika sa suna faɗin abin da ba sa ba sa aikatawa wa shu'ara'u yattabi'uhu al-ghawun kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya labari alam tara annahum fi kulli wadi yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna mawaka sai su rika wadin abin da bisa aikata sai ga mawaki fa sai ya iya ma wa'azi a cikin waka shi kabi Allah kabi annabi kai kaza kai kaza ko kuma ka kai zalunci ko ka kai ko abi iyaye ko abi to amma kuma shi ba ruwan shi ko kuma mawaki zai ta waka ya rika cewa ka ayi shaye shaye ya rika nuna matsalai shaye shaye shi kuma a shaye yake waka lokacin da yake waka shi ma mashayi ne to shine wannan ya kulu na mala ya fa'alu so da yawa sai su rika wajen abin da su ba su aikatawa to wannan shi ma yana daga cikin rudani mutum ya shiga abubuwa na wake-wake da kira idan mutum ya wannan addu'ar a sallah kuma yana roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi daga irin wannan wake-waken wanda ba su da amfani wa hamzihi haka kuma akwai hauka da shi ne yake sama mutane sai ga mutum ya zama mahaukaci ko kuma mutum da hankalin shi ras amma dai in ka diba irin yanayin shi da rayuwar shi da irin abubuwan da yake aikatawa irin da mahaukata ne to wannan shi ma kamar mutum yana roƙon Allah ya kare shi daga hamzi shaitan aw shayatin dan duk shaitan ne mafi yawa ke sa mutane irin wannan abubuwan to kaga ita wannan adar muhimmancin ta Allah subhanahu wataala kake roƙon shi a farkon sallarka ya kare ka daga girman kai na shaidani ya kare ka daga waƙe-waƙen shaidani ya kare ka daga hauka na shaidan kina Allah sai tabbatar da kai ka zama ko mutum ne salih mana lahiyayyen mutum wanda ke bin Allah madaukakin sarki ta shidda Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الملك لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وانا دي سنين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه to a dace ta ma kenan cikin addu'o'i wanda yake na bude sallah kenan ya Allah godiya a gare ka kuma kai ne hasken sama da ƙasa da abin da ke cikin sama da ƙasa gaba daya walakal hamdu anta qayyimus samawati kuma Allah kai ne godiya tana gare ka kai ne mai kulawa da abin da yake sama da ƙasa da abin da yake cikin su shine ma'ana qayyim mai kulawa da su mai tsara su mai sa su su tahi yanda yanda ya dace walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna ya Allah godiya a gare ka kai ne ubangijin sama da ƙasa da abin da ke cikin ta walakal hamdu ya Allah godiya a gare ka laka mulku samawati wal ardi wa fihinna naka ne mulkin sama da ƙasa da abin da ke cikin su walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi ya Allah kuma godiya a gare ka kai ne mulki mai mulkin sama da ƙasa walakal hamdu ai kuna gai ana sa akwai an turfa da tas to duka wannan ruwayoyi ne kamar kenan a wacce ruwaya an ƙara a wannan ruwaya an ƙara sai a jera su gaba daya walakal hamdu ya Allah godiya a gare ka antal haqq idan Allah kai ne gaskiya wa wa'aduka haqq alqawluka gaskiya ne wa qawluka haqqun ya Allah magana ka gaskiya ce wa liqa'uka haqq gamuwa da kai ya Allah gaskiya ne wal jannatu haqq wan nar haqq ya Allah aljanna gaskiya ce kuma ita ma wuta gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawan da ka aiko su ma gaskiya ne wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq shi ma muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda shine cikamakin annabawa gaskiya ne wasa'atu haqqun ranar tashar kiyama gaskiya ce Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na mai kauya wa alayka tawakkaltu gare ka na dogara wa bika amantu ya Allah da kai dai imani wa ilayka anabtu kuma ya Allah gare ka nake mai da al'amari na wa bika khasamtu ya Allah dan kai ne nake jayayya da nan ba jayayya ba mara amfani a mutum jayayya saboda kare addini shi wa ilaika hakamtu ya Allah gare ka nake mai da hukunci na in san halak ko haram faghfir li ma qaddamtu ya Allah gafarta mani abinda na gabatar na zunubi wa ma akhartu da kuma abinda ba ban yi ba gaba na jingirda da shi ya Allah shi ma gafarta mani wa ma asratu da abinda na boye wa ma alantu da abinda na bayyana antal muqaddim ya Allah kai ne mai gabatarwa wa antal muakhiru kai ne mai eh ma'ana jinkintarwa daga wani ya yi gaba wani ya yi baya da wani duka daga cikin hukuncin ubangiji la ilaha illa anta babu bauta da gaskiya sai kai anta ilahi ya Allah kai ne abun bauta ta la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai idan ita ma idan mutum ya yi ta wajen buɗe sallah tana da muhimmancin gaske abinda malamai suka yi magana a kan shi da yawa a nan inda yake cewa anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna mana Allah kai ne hasken sama da ƙasa da abin da yake cikinsu mala ce wa sabata anna Allah ta'ala samma nafsahu an-nur bil kitabi was sunna wa qad warada fil kitabi ala sighati al-idafa wa fil hadisi sahih alladhi jaa an abi zarr radiyallahu anhu min ghairi idafatin wa zalika qawlihi sallallahu alayhi wa sallama nurun anna arahu hina sa'alahu Abu Zar akwai magana cewa Allah subhanahu wataala ya ambaci kanshi haske kuma manzo sallallahu alaihi wasallam irin tantamar da ake lokacin da ya je sama malamai sun yi sabani cewa ya ga ubangiji subhanahu wataala ido da ido ko kuma bai ganshi to wasu ma wasu ce sun ganshi wataran to shikenan Abu Zar shi sai ma manzo tambaya shine sai ce nurun anna arahu haske ne ya za in gan shi kenan hijabin shi Allah subhanahu wataala haske ne sai ce sai ce ma abizar annabi ya ya za in gan shi kenan shi da ya ga haske hasken wannan na hijabin Allah shine ya gani amma kuma ba kada mutum ya tsammanin kamar hasken hutula kamar hasken kaza kamar hasken kaza wannan shine abinda bai dace ba mutum idan Allah ya ce haske to kawai hasken da ya cancanta da shi Allah madaukakin sarki tunda haske ne wanda mutum bai iya ganin shi annabi Musa alayhi salam me yace yana so ya ga ubangiji sai Allah ya ce mishi baiwa ba zai yi ba hakan sai shi yace walakin liyatma'inna qalbi yana so imanin shi ya tabbata to sai Allah subhanahu wataala ya dan bayyana kadan hasken shi a bisa dutse dutsen ya ruguje shi ma ya suma kenan bai nan duniya ido bai ganin ubangiji subhanahu wataala tun daga hasken shi ma wanda shi hasken kamar hijabin Allah ne madaukakin sarki haske ne wanda ya cancanta da kudurar shi da girman shi da hukuncin shi amma ba haske ba irin namu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir da kenan da shine sai ke cewa anta nuru samawati wal ard tunda a aya mai girma Allah subhanahu wataala a cikin suratul nur yace Allahu Allahu nuru samawati wal ard masalan nuri kan shi ta fiya misba malam mai shi asalin hisnul muslim al-qahtani yace na tambaye malami na bin bas rahimahullahu ta'ala hal min asma'illahi annu fa qala nuru samawati wal ard kenan shi malam qadani ya tambaye cikin ɗaliban bilbaz ne sai tambaye shi shin Allah da yana daga cikin sunayen Allah wannan nu shi kuma sai sai karanta mushi ya ce mushi nuru samawati wal ma'ana Allah hasken sama da ƙasa ne amsa bai washi kenan sai ce inna Allah ta'ala summiya al-qamar qamaran nuran wa summiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam nuran wa huma makhluqatan an ce ma wata yana da haske an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama haske to wannan kenan kamar yadda muka ce ne ba a gama shi da wancan na Allah madaukakin sarki shi na Allah daban ne sai wajen wal jannatu haqqun wan nar haqq akwai wanda suke bayanin cewa wai da wuta da aljanna babu su a gaba ne Allah zai yi su to wannan mutum mai imani lalle Allah subhanahu wataala da wutar aljanna suna nan a yanzu haka Allah ya halice su mana bayan shi na gari za su shiga aljanna bayan su wanda suke ba na gari ba za su shiga wuta kenan wannan shine magana wadda take eh takamammiya wanda malamai suka yi ta akan hakikanin cewa suna nan a halice Allah subhanahu wataala ya yi su du'a'ur ruku'i dole da salama 20 ne addu'a da ake yi a cikin rukuyi kenan can baya duwawar istiftah muka yi na bude sallah kenan bayan mutum ya karanta suratul fatiha yayi abin da ya dace karanta na sura mata yassara sai addu'a wadda take ta cikin rukuyi idan mutum ya rukuyi subhana rabbiyal azim salasa marratin kenan mutum ya yi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim har su wani akalla kenan mutum ya ga dama yana iya zarcewa ya yi ta yi habba adadi nan dai kamar gwargwadon abin da ake so akalla so uku don kan sallar ta zama allahu akwai allahu akwai allahu akwai ka kare kina akalla in kai rukuyi ka tsaya ka yi nutsu ka yi su so uku in ya so daga uku nan kuma sai ka kara ko ka yi biyar ko ka yi shida har zuwa inda ba iyaka daidai yadda kake so ka yi sallah hadisi ne na kuzaifa al-yamani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama a da ta biyu a cikin cikin rukuyi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wannan hadisin da Imam Bukhari rawaito shi da kuma Muslim Imam Bukhari babu yayi musamman yace babu du'a fi ruku'i ai akwai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yace amma ruku'u fa azimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fi du'a to shine wasu malamai suke ganin kenan a cikin ruku'i bai waye addu'a sai dai a girma ubangiji duk wasu kalmomi wanda mutum zai yi inda a cikin ruku'i ne to su zama to kalmomi ne na girma ubangiji subhana rabbiyal azim kada kaga babu wata addu'a to amma wannan ta biyu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sai ka ce allahumma ghfirli to wannan addu'a ce idan kamar ka ce Allah Allah ka gafarta mini Hafiz bin Hajar malami ne babba wanda yake yana da sharhin Sahih Bukhari Fathul Bari yake cewa al-hikmatu fi taqsis ar-ruku'i bid-du'a'i duna tasbihi ma anna al-hadith wahid annahu qasara al-isharati ila raddi على من كره الدعاء في الركوع كمالك رحمه الله وأما التسبيح فلا خلاف فيه فهتم هنا بذكر الدعاء لذلك إمام بخاري ya san cewa girma ubangiji a cikin ruku'i wannan shi babu wani sabani ko malamai mafi yawa haka suka kai to amma yin addu'a shine abin da malamai suke sabani a ciki to magana mafi girma kamar da Hafiz ibn Hajar yake cewa Imam Bukhari da ya babin babu du'a fi ruku'i dan ya nuna ana iya yin addu'a cikin ruku'i da su ga subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma kulli hadisi ne na Aisha radiyallahu ta'ala riwayar ta imam bukhari da kuma muslim yana hadisi ne ingantacce tun da kace allahumma gafirli ya allah gafarta mini kenan wannan addu'a ce kenan sai zamanto nan kama akwai magana akwai wanda suke magana akan karhanci kamar mazhaba ta malikiya to ana ana ana rinjayar da hadisi akan mazhaba tunda mazhaba fahimta ce shi kuma hadisi nassi ne na maganar manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ta uku subuhun qudus rabbul malaikati war ruh kaga wannan gaba daya girman ubangiji ne babu wani addu'a subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh subuhun kaman tsarkaka ta ƙarshe kaman ka tsarkake ubangiji subhanahu wataala daga duk wani aibi da duk wani abu mara kyau shine ma'ana subuhun qudusun kaman tsarkake ubangiji tahir min kulli aibin kuma tare da girmamawa kenan kusan da subuhun da qudusun kusan abu guda ne sai dai qudus shi yana tare da ma'anar girma kuma Allah subhanahu wataala akwai girma a tare da shi tare da kore mushi duk wani abu na aibu subhanahu wata'ala rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku kuma da mala'ika jibril da wannan girmamawa ce ga mala'ika jibril alayhi salam kina aka hudda shi daga cikin mala'iku duk da cewa shi ma mala'ika ne sai aka ambaci sunan shi saboda girmamawa adda ta hudu a cikin ruku'i allahumma laka raka'atu وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي kenan kamar ka ce ya Allah na yi ruku'i a gare ka kuma ya Allah na imani da kai walaka asalamtu kuma gare ka na meka wuya khasha alaka sam'i jina ya Allah ya nutsu a wajenka wa basari da ganina wa mukhi kwakwalluwata tunanina gaba daya wa azumi da kuma kasusuwana wa asabi da gabaina kenan kamar ka ce jikinka gaba daya ka mai kashi zuwa ga Allah kuma haka dama ya kamata mutum ya lokacin da ya zo sallah wa mastaqallat bihi qadami kai hamma abinda kahuwa na suka dauke shi shine gangan jiki shi ma gaba daya ya Allah na mai kashi zuwa gare ka wannan hadisi ne na Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu idan kaga wani shi ma idan mutum ya yi shi a cikin rukui ko mutum ya yi wanda ya ga dama guda ɗaya ko biyu ko uku ko mutum ya gama su gaba ɗaya idan ya zama to kamar sallah ne mutum yake shi kadai musamman inda dare ne kana iya jan sallah tsawo amma ba sallah ba wanda idan ka ja mutane kar su gashi ta uku subhana dhil jabaruti wal malakuti walkibriya'i wal'azama kenan kamar tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake da girma jabarut min aljabri wa huwa alqahar kaman asa ka tilas shi Allah in yi in yi kadariya kamar yadda bayu suke a wajen shi wannan kuma siffa ce tashi in Allah ya kaddara abu ko kana so ko baka so ko mutane suna so ko bisa so haka sai ya yiwu to wannan shine shine jabarut na Allah subhanahu wata'ala kuma wani wata siffa ce wanda babu wani wanda zai ce ya kurari Allah ko kuma ya kusanci Allah subhanahu wata'ala da shi shi Allah fa'alun lima yuri la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alu to wannan shine aljabarut ko kuma alqahar shine subhana zil jabaruti wal malakut mulki wal kibriya da kuma girma kamar can bayan da muka yi zancen mutum ya roƙi Allah ya kare shi da girman kai to wannan siffa ce ta Allah subhanahu wataala kamala ce ce wal azama da kuma girma kiran shi ma yana daga cikin addu'o'in da ake a cikin rukuyi du'a'ur rafi min rukuyi idan mutum ya dago daga rukuyi sami Allahu liman hamida shine farkon abin da zai ci sami Allahu liman hamida wannan hadisi ne na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu idan mutum ce sami Allahu wa hamidahu baya ya dago daga ruku'i rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ko kuma mutum ya ce sami Allahu wa hamidahu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama ya hubu rabbuna warda idan kaman ka ce Allah ya ji ga wanda ya yabe shi tunda ka yi ta yaban Allah a cikin a cikin rukui yana idan ka dago daga rukui Allah ya ji ga wanda ya rabe shi kuma rabbana wa lakal hamd ya ubangijinmu godiya a gare ka yake hamdan kasiran godiya mai yawa kuma mai kyau tayyiban mubarakan wanda ke da albarka fihi a cikin shi wanda take na daga na ubangiji subhanahu wataala wanda kuma ya hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama rifa'at bin rafi' al-zurqi radiyallahu anhu malati wa qad istadalla ba'd al-ulama bi hadha al-hadith ala anna at-tasmi'a wa at-tahmid yujma'u bainahuma al-imam wal ma'mum ala sawa wanda yana daga cikin abin da malamai suka hujja cewa da liman da mamu ba bambanci liman ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi suma mamu su ce sami Allahu liman hamida hu rabbana wa lakal hamd kina saboda addu'a bata ce ba shi liman su je ce sami Allahu liman hamida mamu su ce rabbana wa lakal hamd liman zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd mamu kowa ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd kuma duka hadisai ne ruwaya ta imam bukhari da muslim imamun nawawi allah jikinsa rama yake cewa sami allahu liman hamidahu fa yaqulu rabbana lakal hamdu fa innahu lam yusaq li bayan ma yaqulu al-imam wal ma'mum fi hadha rukni sai ce ba samu wani bayani ba a ce liman kaza zai ce ladan kaza zai ce a wannan wurin ya ce bal libayani anna tahmid al-ma'mum wa inna ma yakunu ba'da tasmi al-imam kawai abinda ake bayani ba so mutun ya fara kahin liman ya kare kenan misali mamu suna bayan liman idan liman ya ce sami Allah kawai wani kuma ya fara shi ma ya ce sami Allah a sai liman ya kare gaba daya wannan shine cika aikin sallah in liman ya ce sami Allah wa hamida rabbana wa lakal hamd to shikenan kuma mamu su ma sai su ce sami Allah wa hamida rabbana wa lakal hamd mana shine abin da Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yake bayani ya kawo hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ina yi to sabban shi sabbai manzo sallallahu alaihi wasallam da shi haka suka aikata malaka was-sawabu anna al-ma'mum la yajma'u bayna at-tasmi' wa at-tahmid فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن المأمون يقول ربنا ولك الحمد قال علامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في ترجيحه لعدم القول المعموم سمع الله لمن حمده فإذا قال القائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده فالجواب على هذا سهل وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي عام وما قوله وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد kenan daga cikin malamai wanda suke kamar na zamani ba za mu ce na zamani wanda dai ba su jima ba da tahiyya salaf salih imam bin usaimin rahimahullahu ta'ala kenan shi yana ganin idan limai ya ce sami allahu liman hamida sai mamu su ce rabbana walakal hamdu mene da hujjar shi ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytum usalli ko sallah kamar da ko ga ina yi sai ya ce in liman ya ce sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd wannan shine dalilin shi su kuma sai Imam Nawawi wanda sune malamai can baya su kuma dalilin su sallu kama ra'aytum usalli zon duka malamai suna yin haka ne domin ganin dalili kowane malami akwai dalilin da ya dogara da shi dan ya faɗi hujjar shi da kuma dalilin shi ba wai san rai ba sai ma yaji fa hada khasun wala khasu yaqdi ala al'am kama akwai da malamai suke cewa abu wanda ya shafi kowa da kowa kuma sai a zo a takaita manzo sallallahu alaihi ya ce ku yi sallah kamar da kuka ina yi to amma sai zo takaita cewa in limai ya ce sami Allahu liman hamida sai ma musu ce rabbana walakal hamdu kina ta kace take cewa kowanne yana dalili kuma dalili ne ingantattu tunda ba nasi bane zahiri na manzo sallallahu alaihi wasallama kina yace illi mai yace sami Allahu alhamida su ma mu sai sami Allahu alhamida kinan dalilin Imam an-Nawawi dalili ne sahihi dalilin Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala wanda malai ya kawo kina duk wanda mutum yayi daidai ne babu wani matsala a ciki sai ma ya ce qawluhu sami Allahu liman hamida ai tuqbalu Allahu taqabbala Allahu minhu hamdahu in mutum ya ce sami Allahu liman hamida kamar duk godiyar irin godiyar da mutum ya ma Allah kamar kana so ya Allah ya Allah karba muni wannan godiya da ne ko wannan magana da ne rabbana wa lakal hamd to shine malai ce akwai nau'ika guda hudu yace qad sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam fi zikr ba'da raf'i min ar-ruku'i ya tabbata a cikin ambato zikirin da ake bayan an dago daga ruku'i shine malai ya kawo na guda na farko sami Allahu lillahi hamida na biyu rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban baraka fi sune aka kawo guda biyu ko akwai kari eh min samawat akwai na uku to kahin nan sai mala yace abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin zikiri na bayan rukuyi akwai nau'uka guda uku eh guda hudu na farko rabbana lakal hamd idan mutum yayi wanda ya inganta ruwaya ta Imam Bukhari da Muslim akwai kuma rabbana wa lakal hamd kenan bambanci ko wawu ne ko ka ce rabbana lakal hamd ko ka ce rabbana wa lakal hamd ko kuma ka ce allahumma rabbana lakal hamd kenan shine bambancin su da na sama kawai allahumma ne ko kuma allahumma rabbana wa lakal hamd wannan hudun gaba daya sai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya imam bukhari muslim ruwaya imam muslim na uku mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كنا يا الله كمان البركة لك الحمد abin da ya cika sama da ƙasa gaba ɗaya da abin da ke tsakanin sama da ƙasa da kuma abin da ya cika abin da kaga dama ya Allah bayan bayan sama da ƙasa ahalar sana'i wal majd mana ya Allah ya cancanta abin da yake na yabo na ubangiji subhanahu wataala ahalar sana'i ai huwa alwasful jamil wal madh kawai misali kace Allah ka cancanci a yabo ka a yabe ka ya Allah kuma ka cancanci amma a girmama ka al majd a haqqu ma qala al abdu mafi gaskiyar abin da bawa ya ce wa kulluna laka abd ya Allah gaba ɗayan mu a gare ka bayo ne Allahumma la mani lima araita ya Allah babu mai hana abin da ka bada wala muti lima manata babu mai bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kenan la yanfa'u al ghina sahibul ghani minka ghinahu shine ma'ana wala yanfa'u zal jaddi kamar wani mai arziki wani mai ilimi wani shugaban kasa wani sarki wani mai ƙarhi to ƙarhin shi bai amfani a wajen Allah subhanahu wataala ba komai bane ina gama da ƙarhin Allah madaukakin sarki wa inna ma yanfa'uhu al'amalu bi ta'atihi kawai misali akwai wanda zai ce shi kaza ne kina a gobe kiyama dole muna da wuri irin waɗannan to shine wala yanfa'u zal jadd min kal jadd kawai misali ka ce kai babanka malami ne ko kuma kai wali ne ko ku waliyai ne a gobe kiyama dole ku shiga aljanna to wannan shi ne mana walayen ko zarge bai mai amfanin komi yana dole mutum ya yi aiki ya tsaya ka tsaya ka bauta kama Allah shi ne abinda zai saka gina aljanna amma don kai dan wane ne ko jikan wane wannan bai maka amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma diye shi Aisha eh Fatima ya ce ya Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shi'ti fa inni la ugni anki min Allah shay'a yace mata Fatima diye shi sallallahu alaihi wasallam ki tambaye ni komi a gobe kiyama ban na amfana miki komai yana na duniya ki tambaye ni ina da kuɗi ina iya baki amma a gobe kiyama ba babu cewa ke dan ya wacce ce to shi za mutum ya dage yayi aikin da zai sa shi gidan aljanna Allah ta taimake mu abinda muka daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba ɗaya wanda ke da kuskure ne Allah gafarta mana kuma Allah ta taimake mu wajen azkar ana sadaki da yawa Allah ya taimaka mu